الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wana yammaci na bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da talatin ga watan takwas miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha na al'allama al-imam Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na goma sha hudu a cikin wannan littafi darasin da ya gabata malam ya fara yi mana bayani game da alamomin cikawa da imani wato alamomin kyakkyawar cikawa lalle Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya wasu alamomi bayyanannu da musulmi za su iya yin hujja da su akan cewa wane ya cika da imani Allah maɗaukakin sarki ya rubuta su gare mu wannan falala ce daga gare shi da kuma baiwa da aka dukkan mutumin da ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi bishara ce mai kyau cewa ya cika da imani daga ciki dai akwai furta kalmar shahada wani lallai kam alama ce bayyananniya da ke nuna cewa wannan mutum ya cika da imani idan har ya zo mutuwa ya zama kalmarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah mun karanta hadithi a ƙarƙashin haka da kuma waɗanda suka roci wannan hadithi alama ta biyu bayan hadithai akan wannan na farkon kenan akwai kuma alama ta biyu daga cikin alamomin da suke nuna cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa ya cika da ainihin wato imani shine mutuwa da jibin goshi ma'ana mutum ya mutu ainihin wato ya zama goshinsa yana tsatsafar da gumi to wannan ita ma alama ce cikin alamomin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu da za mu gane mamacinmu ya yi kyakkyawar cikawa. Alama ta uku shine mutuwa daren Juma'a ko ranar Juma'a. Wannan alama ce cikin alamomin da ake gane mutum ya yi kyakkyawar cikawa. An fahimta ko? Mala Adamu to a wani lokaci ya rasu? Takwas. An shiga daren Asabar ke. Eh ko? an shiga daren asabar ba mu ma yi wa juna ta'aziyya ba ko to bari mu gama karatu sai mu wannan daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa kenan na hudu akwai alistishhadu fi sahatil kitan ma'ana mutuwa a fagen yaƙi fagen daga wannan duk wanda ya mutu a fagen daga shi ma akwai alama bayyananniya da take nuna ya samu kyakkyawar cikawa sannan cikin alamomin kyakkyawar cikawa na biyar shine mutum ya mutu yana mayaƙi soja wajen ɗaukakar addinin Allah za duk inda za a je wajen tallace addini ko musuluntar da maguzawa yana ciki to sai kuma suka wato sai ya mutu a wannan hanya wannan ita ma alama ce da ake gane cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa alama ta shida da muka karanta shine mutuwa da ainihin wato abba'un ko mautu bi wato mutuwa a annoba duk wanda irin annoba da Allah ta'ala ke saukarwa a gari annoba ta barke ai ta mace-mace to duk wanda ya mutu sanadiyar annoba shi ma ya yi shahada shahada ku kyakkyawar cikawa ce annabi ya ce abba'unu shahadatun li kulli muslimi daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa akwai almautu bida'il babar wato mutuwa sanadiyar cuta a ciki a ce ai wata larura ce take damansa a ciki wannan shine sanadiya ko silar ainihin wato rasuwar mutum wannan ita ma alama ce ana yi wa mutum kyakkyawan zaton ya cika da imani daga ciki akwai alamar ta alama ta takwas shine mutum ya nitse a ruwa duk wanda ya nitse a cikin ruwa da kuma wanda gini ya ruguzo masa dukkaninsu waɗannan sun yi mutuwa irin ta shahada a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda ya samu shahada kuwa alama alamomin kyakkyawar cikawa alama ta goma shine mace ta mutu a kan gwiwa ma'ana mace ta zo haihuwa ta mutu wannan ita ma daga cikin alamomin samun shahada shine mace ta mutu a kan gwiwa ma'ana mace ta zo haihuwa ta mutu wannan shi ma daga cikin alamomin da ke nuna cewa mutum ya samu kyakkyawar cikawa shine mace ta mutu wajen haihuwa waɗannan dukkanin waɗannan alamomin mun karanta hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da waɗannan alamomi qalil muallif rahimahullahu ta'ala alhadiyata ashara wa thaniyata ashara alama ta goma sha ɗaya da alama ta goma sha biyu almautu bil hariki wato mutuwa sanadiyar wuta gobara aka yi gobara ko a cikin gida ko a abin hawa mutum ya ƙone a wuta har ya mutu wannan ita ma alama ce ta kyakkyawar cikawa wa zatil jambi haka mutum ya mutu da wata cuta da ake kira zatil jam filorisi filorisi filorisi to ban sanya za a kira ta ba da hausa amma dai sun ce cuta ce da take wajen haƙarƙari haka an gane ko ba za mu ce mata mayawiya ba domin ko kuma makwibiya ita wannan za ga kwibi take zatil jambi wata cuta ce da turanci dai pleurisy sunanta eh abin nan p l e u yawa r y a a r i sai s y to ku duba mana ina jin ko za mu samu hausarta cutar huhu ce ko? na'am? na'am in ya samu matsala? na'am to to wajen huhu ko? to wata cuta ce ne da take kama wajen huhu wannan bangaren dama sun ce wajen kirjin mutum a nan kuma kaga huhu kirji ne so da hausa dai ban san sunanta ba da hausa gaskiya shi yasa na faɗe ta da turanci wala Allah ban sani ba ko za a taimaka wajen nemo hausar ana kiranta zatal jam an gane ko to wannan ita ma idan ta zama shine sanadiyar mutuwar mutum to ita ma alama ce cikin alamomin wato cikawa da ainihin wato kyakkyawar cikawa eh zatil jambi kenan glories yake cewa a ƙasa ya faɗa ya ce hiya waramun harun ya'ridu fil gisha'il mustabatin lil adla wato hiya waramun wani rauni ne miki ne wato ana samun wani rauni har mai ciwo mai zafi ya aridu filgisha'il mustabadin wanda yake kama wato rufin rufi rufin haƙarƙari ta ciki kamar da yadda ya faɗa duk kusan wannan ne rufin haƙarƙari ta ciki na yake kamawa to sai ya kumbura ko ya ruwa to to shine shine pleurisy to ita ake kira zatul jam to duk wanda shi ma wannan larurar ita ta kama shi ya mutu to shi ma ya samu cikin alamomin kyakkyawa cika akwai wannan wa fihi ahadithun akwai hadithai akan wannan alamomi guda biyu ashharuha mafi shahara an Jabir bin Atikin marfu'an an samu hadithi daga Jabir bin Atik hadithi ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ash-shuhada'u sab'atun shahidai mutum bakwai siwal qatl fi sabilillah banda ma shahadar mutuwa a wajen yaki banda wannan akwai kuma wayansu wayanda su ma Allah madaukakin sarki ya daukaka darajar su ya ba su falalar shahada duk da ba a gurin yaki suka mutu ba al-mat'un shahidun wato wanda ya mutu a annoba shahidi ne wal gariqu shahidun wanda ya nitse a cikin ruwa ya mutu shi ma shahidi ne wa sahibu zatal jambi shahidun wanda wannan cutar mai kama haƙarƙari ta ciki wanda ake kira pleurisy to wanda shi ma ya mutu ta sanadiyar ta shahidun yayi shahada wal mat'u wal mabtun shahidun haka wanda ya mutu sanadiyar ciwo a cikin cikinsa ciwon ciki wannan shi ma ya yi shahada walharaku shahidun haka wanda ya mutu a wato a wuta ta cinye shi gobara kenan shi ma ya yi shahada wallazi ya mutu tatal hadami haka da wanda ya mutu karkashin ruguzowar gini shahidun shi ma ya yi shahada wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun macen da ta mutu sanadiyar haihuwa ita ma wannan ta yi shahada a lamba ta uku ya ce ka duba kamar yadda ya zo cikin annihaya fi garibil hadith ya ce ai jum'in din nan ta mutu wa fi baɗani hawaladun ita ce matar da ta mutu da ɗa a cikin cikinta waƙilan lati ta mutu bikiran wasu kuma a cikin nihaya fi garibul hadith ibn al-asiri ke cewa wani kaulin kuma an ce allati ta mutu bikiran ita ce wadda ta mutu bata taba haihuwa ba ta mutu tana budurwa wannan ita ake kira da ai wato shine juma'in din wal juma'i bi dhammi juma'a bi dhammil jim bi ma'ana al majmu wanda akwai wani abu a tare a cikin cikin ta ka zuhurin bi ma'ana al mazkhur kaman zuhurin a ce mazkhur wa kasara al kisa'i al jim وكسر الكسائي الجيم الإمام الكسائي yayi wa jimun din shi ya karanta wannan kalma jimun din yayi masa kasara juma'in kaga akwai juma'in akwai jima'in jima'in haka alkisa'i ya karanta wal ma'ana abin dai da ake nufi anan annaha matat ta mutu ma'a shay'in majmu'un tare da wani abu a tare fi baɗa ne fiha a cikin cikinta gaira munfasilin anha wanda ba ta rabu da shi ba an gane ko yana cikin cikin ko dai cikin kumburaye wata wani abu ne na halitta Allah ta'ala ya tsoro mata da shi a cikin cikin ko kuma ɗa ne ba a haife shi ba haka dai ta mutu ta koma zuwa ga Allah da shi ba tare da ta rabu da shi ba shi ake kira juma'i kamar masu ƙari din nan ko yawwa au hamlin ko ciki min hamlin na ciki au bikaratin ko bikara budurci qultu albani rahimahullahu ta'ala yace sai na ce wal muradu huna abinda dai ake nufi anan shine alhamlu qat'an ana nufin ciki matar da ta mutu da ciki bi dalilin hadithi almutaqaddim saboda hadithin da ya gabata an ce wadda ta mutu lokacin wajen haihuwa ta yi shahada to haka wadda ta mutu da dan a cikin cikinta da shi ta tafi ita ma ta yi shahada wanda wannan ya gabata a hadithi al-mutaqaddim hadisin da ya gabata fil ashira a alama ta goma bi lafzi ya qatuluha waladuha jam'a da lafazin da muka karanta cewa matar da ya qatuluha waladuha jam'a wato wal mar'atu ya qatuluha waladuha da matar da wato danta ya kashe ta jam'a wato da matar da kai da yana cikin cikinta ta mutu da shi shi ake kira da jam'a ma'ana yana tare da ita a cikin cikinta wannan ita ma ta yi shahada a kharajahu malik imam malik ya fitar da wannan hadithi a mujalladi na ɗaya shafi na 232 zuwa 233 wa abu dawud imam abu dawud shi ma ya fitar da wannan hadithi mujalladi na biyu shafi na 26 Imam an-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 261 Ibn Majah mujalladi na 2 shafi na 185 zuwa 86 Ibn Hibban a cikin sahihin sa ya kawo shi hadisi na 1616 ka duba mawarid haka al-Hakim Abu Abdullah a mujalladinsa na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da biyu imam ahmad a mujalladinsa na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da shida alhakimun nai saburi ya ce sahihul isnad wannan hadithin isnadinsa sahihi ne wa wafaqahu zahabi imamu zahabi ya wafaqa masa wa lastu ashukku fi sihhati matnihi shak albani ya ce ni ma bana kokonto game da ingancin matanin wannan hadithi لأن له شواهد كثيرة سبيل حديث yana da shawahid da yawa taqaddama aktharuha wanda mafi yawan shawahid din sun gabata wa rawa tabarani imam tabarani ya ruwaice shi hadisi mai lamba ta 4607 min hadisi rabi'in al-ansari daga hadisin rabi' al-ansari marfu'an bihi nahwahu duna zikr al-hadami duk da cewa a wannan lafazin ba a ambaci lafazin al-hadami wanda gini ya ruguzo masa ba قال المنذري الحافظ المنذري yake cewa watabi'ahu al-haythami kuma al-haythami yayi masa mutaba akan haka mujalladin sa na biyar shafi na 300 wa ruwatuhu muhtajjun bihim yake cewa marwaitan wannan hadisin ana yin hujja da su fi sahih a cikin sahih warawa ahmad imam ahmad ya ruwaito a mujalladin sa na hudu shafi na 157 min hadith utbata ibn amir marfu'an daga hadithin Utba bin Amir marfu'an bi lafzi da lafazin almayyitu min zatil jambi shahidun wanda ya mutu sanadiyar cutar zatil jambi pleurisy wannan cutar da take kusa wato kama hakarkari to wannan shi ma yayi shahada wa sanaduhu hasanun kuma isnadin hadithin yana da kyau fi shawahid eh wato an duba shawahid dinsa wa qad ja'a hadhihi aljumlatu wannan jumlar ta zo fi ba'du durki hadisi abi huraira a wani bangare na hanyoyin hadisin abi huraira al-mutaqaddim wanda ya gabata fil khamisa a alama ta biyar akhrajahu ahmad wanda imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na 441 zuwa 42 wa fihi muhammad ibn ishaq sai dai a cikin isnadin akwai muhammad ibn ishaq wa huwa mudallisun shi kuma yana yin tadlisi wa kada an anahu kuma gashi ya ruwaito hadisin da an ana shi kuma duk wanda yake wato yana yin tadlisi to ba a karɓar ruwaya sa in ya ruwaito ta da an'ana wa hadithu jabir sai dai akwai hadithin jabir bin atikin almari anifan wanda ya wuce a ɗazu ya shuɗe mun karanta shi a thalithatu asharata wato alama ta goma sha uku cikin alamomin kyakkyawar cikawa almautu bida silli wato mutuwa sanadiyar cutar tarin fuka shine tuberculosis ko tarin fuka to shine asil da'usilli tarin fuka kenan an gane ko asillu tarin fuka to duk wanda ya mutu dalilin cutar tarin fuka to shi ma ya samu kyakkyawar cikawa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqatlu fi sabilillahi shahada wato a kashe mutum wajen ɗaukaka addinin Allah cikin tafarkin Allah shahada ce, wannu fasa'u shahadatun, mace ta mutu wajen haihuwata ita ma shahada ce, walharaku shahadatun, haka mutum ya ƙone, ƙonewa mutum ya mutu sanadiyar ƙuna, wannan ita ma shahada ce. Bi fatahataini da fataha guda biyu, haraku, ha, ra, ku, ka gani da ha'un ɗin da ra, an gane wakazal garaku haka shi ma algaraku a karanta shi da fataha guda biyu wal garaku sha'adatun haka wanda ya nitse a cikin ruwa sanadiyar nitsewa a ruwa ya mutu shi ma wannan shahada ce wasillu tarin fuka shahadatun shi ma wanda ya mutu sanadiyar sa yayi shahada wal batnu shahadatun ciwon ciki shi ma wanda ya mutu da sanadiyar ciwon ciki shi ma ya samu shahada qala fi mujma'iz zawaid alhaithami a cikin mujma'i zawaid a mujalladin sa na biyu shafi na 317 da kuma mujalladi na biyar shafi na 301 ya ya ce rawahu tabarani fil awsat al-imam tabarani a cikin al-awsat ya ruwaito wannan hadithin an salman daga salman wa fihi mandal ibn ali sai dai a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa mandal ibn ali wa fihi kalamun kathirun akwai maganganun malamai da yawa a kansa wa kad wuthika amma dai an yadda da shi an wathaka shi qultu sai na ce lakin yashhadu lahu hadithu rashid bin hubaysh sai dai ko da wancan hadisin saboda mandalu bin ali wato an ana, ana ganin yana da akwai magana a kansa to akwai hadithin rashid, rashid bin hubaysh wato zai zama shahid a kansa Allah zai sabaqat al-isharatu ilai wanda ishara ta gabata akan wannan hadisi na Rashid bin Hubaishin fil ashira a alama ta goma faqad zada fihi Ahmad Imam Ahmad a cikin tasa ruwayar ya ƙara fi riwayatin lahu a wata ruwayar sa wasillu da tarin fuka shine asillu tuberculosis wari wa rijaluhu muwaththaqun sannan mazajen da suka ruwaci wannan hadisin thiqat ne wa hassanahu al-munziri kama sabaka munziri ya hassana wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata walahu shahidun akhar hadisi yana da wani shahid din fil mijma' a cikin mijma'i zawaid min hadisi ubada bin samit daga hadisin ubada bin samit wa shahidun thalithun akwai wani shahid din na uku min hadisi aisha daga hadisin aisha inda abi nu'aym kamar yadda abi nu'aym ya ruwaito shi fi akhbari asbahan a cikin akhbaru asbahan a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku a ɗari biyu da sha bakwai zuwa ɗari biyu da sha takwas wannan karatu ne fa mai tarin yawa yake tattare maka cikin guri guda yanzu aka baka aka ce je ka tattaro wayannan maraje idan littattafai ne kila sai ka tara wajen littafi hamsin ko ɗari kafin ka tattara wayannan bayanan gashi a arha yana ta baka maraje an gane ko wannan shi ake kira da sillu kenan ko to kaga ashe mutane da yawa suna mutuwa da wasu abu larurori waɗanda ashe akwai kyakkyawar cikawa a cikinsu da yawa za ka ga kuma akwai wanda waɗannan larurorin suna kakkashe mutane mutane suna mutuwa sanadiyar waɗannan cututtukan amma ba a kawo su an kawo mutuwa da kalmar shahada wanda ya kalmar shahada ko kuma wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a yawanci su aka fi kawo amma waɗannan kaga duk alamomi ne ashe da yawa musulmai in dai ba lalacewa musulmi ta kai ba to in ya zo mutuwa kakan iya samunsa da wasu cikin alamomi ina fata an gane arrabi'atu ashara mas'alata wato abin alama ta goma sha hudu cikin alamomin kyakkyawar cikawa almautu fi sabilid difa'i anil mal mutumin da ya mutu wajen kare dukiyarsa almuradi gasbuhu wanda ake nufin kwacewa za a kwace man wayarsa ya hana aka buga da shi karshe sai aka soka man wuka ko wani abu cikin makami wanda ya zama sanadiyar mutuwarsa dan yana nema ya ceci wayarsa ko dukiyarsa kar a kwace wannan shi ma shahada ce wa fihi ahadithun akwai hadisai da suke nuna mutumin da ya yi kokarin kare dukiyarsa kada barawo ya kwata ko dan fashi ya kwace sanadiyar ya kare dukiyar tasa sai ya mutu sai wannan barawo ko dan fashi ko mai kwace ya kashe shi to akwai ainihin wato alama ta kyakkyawar cikawa a tattare da wannan saboda hadisin na farko man qutila duna malihi duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa wa fi riwayatin a wata ruwaya man uri da maluhu wanda aka nufi dukiyarsa bi gairi haƙƙin ba gaira ba dalili ba tare da wani haƙƙi ba faqatala dan haka yayi fada da wanda yazo zai kwaci dukiyarsa faƙotila aka kashe shi fa huwa shahidu ya yi mutuwar shahada an gane ko wannan alama ce cikin alamomin mutuwar shahada kaga kenan dan mutum ya tirza kar a dinga yanzu in mutum ya tirza sai a dinga ganin wautarsa ci ai shi ma ban da shi ya kaya ashe tirzawan ma shahada ce amma yanzu za ga mutum aka samu irin wannan ko za a kwace man waya ko wani abu aka fafata da shi kila dalilin haka aka yanke shi ko ya ji rauni ko kuma aka kashe shi sai a dinga ci ai shi ma laifinsa ne ba su da imani kaza kaza kaza ko ai bai kamata mutane su zamanto arhasu da tubus tubus din su ba wani katabus da mutum zai shi yasa ran nan naga wani yana ba wa mutane shawara game da irin wannan masu kwacen yace kawai a inda zaka mika masa a abinda wayarka shine inda ya zama tsakaninka da shi bai fi ko mita ɗaya bane yace baka san yana bin ka ba sai gashi ga ka yanda in ya mika makamin zai kai gare ka to yace kaga wannan sai ka bashi yace amma in akwai mita kamar ko uku ne ko biyu yace yace to ya kamata farkon abin da zaka yi sai kai tsalle kai baya kuma kai ihu naji yana ba da shawara yace idan kuma daga nesa akwai tazara mai yawa ka ganshi ya taho kuma kaga alamun wajen ka ya haro yace to ka fita da gudu ina fata an gane na ji shi yana ta ba da shawara a wannan ba karatu ba ne wani ne yake ba da shawara akan haka ina fata an gane yawa a kharajahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisi mujalladi na biyar shafi na 93 wa muslim imam muslim mujalladi na ɗaya shafi na 87 wa abu dawud imam abu dawud mujalladi na biyu shafi ko hadithi na 285 imam nasa'i hadithi na 173 a mujalladi na biyu imam tirmidhi mujalladi na biyu shafi ko hadithi na 315 wasu ahahu wa ibn maja haka ibn maja mujalladi na biyu shafi na 123 imam ahmad hadithi na 6816 da 6823 da 6829 kulluhum dukkaninsu bin riwayati thaniya da ruwaya ta biyu illa al-bukhariya wa muslim banda bukhari illa al-bukhari wa muslim sai banda bukhari da muslim fa bil ula wa hiya riwayatun lin nasa'i ta farko ruwayan nasa'i ce da tirmidhi wa ahmad da imam ahmad imam ahmad hadithi na 6822 kulluhum dukkaninsu ana abdullahi bin amr daga sahabi abdullahi bin amr illa ibn majah banda ibn maja shi tasa ruwayar fa an abdullahi bin umar shi kuma ya same tasa ruwaya ne daga abdullahi dan umar wa fil babi an sa'idin a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga sa'id bin zaid wa ya'ci zai zo fil khamisata ashara a alama ta goma sha biyar an abi huraira radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara aita in ja a rajulun yuridu akhadha mali ya kake gani in naga mutum ya nufo ni zai karbe mun dukiyata qal manzo Allah ce fala tudihu malaka kakka bashi dukiyarka an gane ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce kakka bashi duk kuma da ana dan wannan tirzawar ana fito na fito da abun yayi sauki an gane ko da abun zai dinga yin sauki saboda wani za ga in Allah ya baka nasara a kansa sai ga kai kai kai ka illata shi ba ba shi ya maka illa ba to amma da yake duk an riga an tsoratar da mutane kuma kowa yana son rayu wannan dai baya son ya tafi duk da cewa kuma wa'adi ya ba yanda za a yi sai an tafi din to amma dai za a ga mutum gani yake kaman wayannan hikimomin da dan tsoron shi zai kai zai sa ya kai labari amma dai gaskiyar magana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ya kake gani in naga mutum gadan-gadan ya nufo ni zai kwace mun dukiya ta ce ka kama shi kakka ba shi dukiyarka ala ara'aita in qatala ne yace to ya makin Allah idan yana nema ya kashe ni fa yana nema ya kama ni da fada ala qatilu yace kai ma ka yake shi kaga kenan ya kamata kaman a wannan lokacin ah zai yake ka kasan da makami kaga ashe kuskure ne mutane su dinga yawo salin alin salimina alimina ya kamata mutum shi ma ya zamanto yana dan wani sayi yana dan ajiye wani sayi domin yana fella ya ga kai ma ka ja haka ka tsare kaga zai ci a wannan shi ma an gane ko ya shi eh to kaga gwamnati ma an ce to ban ji bani kaga ruwayar usman ya ce gwamnati ba ta bada dama an gane ko to chief of defense staff ya ce kowa ya tsare kansa to ka gani to ya za ka dinga tafiya kawai da kai da kai sai waya amma ta a ce a ce a ce duk wanda zai zai dan in dai za ka bar area da ka sani za ka dan shiga gari ko za ka dan je wani waje kamata a ce mutum yana yana da science ko ka samu wata adda ka ka ka saba in kuma kana da karfin samun wannan me me abin nan aka ce maganin bindiga Sheikh Mala Abubakar Gumi ya ce ka a halba aka ce akar makallawa ya ce eh ya ce maganin bindiga ake tambaya ya ce ka a halba akwai maganin da ya wuce ka a halba ita ka a halba kawai saboda an halba ba wata da wani magani an gane to kaga duk wanda yake da ikon mallakar mai lasi irin wanda gwamnati ta yarda da ita aka ga mutane ba ku zauna mutane a ta fada muku ana muku ta'addanci yawa ko tocilan mai shokin ba to kaga ga wani ma ya bada shawara ko tocilan mai shokin da mutum ya taho kaga tunda dai sai ya zo kusa da kai da kayi masa zai ji ka masa an masa shokin an gane ko sauka ji ko an fahimta ko da aka akalla dai wato wa iddu lahum mastata'tum kowa gurgudan ikon sa amma dai gaskiya lokaci ya wuce da mutane za su dinga tafiya ba komai a je guri kawai mutane wani ma shi shi kadai zai taso yaro karami kawai ce ba ni abinda zai zare din shi fa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna yanda in ya yanke ka kake jin zafi shi ma ban ka yanke shi ba wani wani wani kau dabara ne da shi ko wani sagau ne da shi ko wata abun nan ba shi ma an ka yanke shi zai ji zafi an gane ko to mafi karanci kuma abu na biyu kuma shine idan mutum ya ga suna da yawa to da ya ga irin wannan ya nemi dauki in dai akwai jama'a a gurin to ya kamata mutum ya nemi dauki da yayi ihu haka to kila hankalin mutane zai yi gurin kuma ya kamata mutane su san irin wannan da sun ji ihu sun san dama irin wayannan bata garin ne ya kamata su hari inda ake wannan ihu mai itace mai wata gora mai adda mai kaza a nufi gurin to in suka san ana irin wannan da kaga abin nan zaka yi ihu in kai ihu in dai kana da ikon da zaka yi ihu zaka yi ihu dan a kawo dauki to kuma wannan ihun ne ba a so saboda an san agaji kake nema da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce qatiluhu to da me zaka yake shi ya ce ya ma'aikin Allah idan ya yaƙe ni ya ce ka yaƙe shi zama za ka yaƙe kai ka zuba masa ido ya ce ka yaƙe shi to kaga da me zai yaƙe ka ƙila yana da wani makami kai ma kana da naka ala ara aita in katala ne ya ce ya ma'aikin Allah in ya kashe nufa ƙila duk da kana da makamin ka zare sai shi ya samu dama sai ya zamanto shi ya illata ka yi wa mutum illa ya kashe shi qala fa anta shahidu manzo Allah ya ce kai shahada duk wanda za a kwace dukiyarsa ya hana ya zo wajen kare dukiyarsa a kashe shi yayi shahada in ji Allah ba mutuwar banza yayi ba kana dinga ganin kuma dama can wannan lokacin da ya mutu Allah ba zai wuce shi ba ko a kwance yake akan gadansa wa'adin ya riga ya cika kar mutum ya dauka kamar inda ya mika da ba ko ku dinga da ya mika kaga da ba kashe shi ba ai ba zai iya wuce wannan lokacin ba an gane ko qala ara'aita in qataltu yace ya ma'aikin Allah idan kuma ni ne na samu damar kashe shi fa qala huwa fi nar yace ka kashe dan wuta manzo Allah yace in kai ka samu sa'a Allah yace muke ka ya kawo ka goce shi kuma kana kana kaiwa sai shi kuma ka farke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma dan wuta ne an gane ko imam muslim akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 1 shafi na 87 imam an-nasa'i mujalladi na 2 shafi na 173 imam ahmad mujalladi na 1 shafi na 300 ko hadithi na 339 zuwa 360 min ɗariƙin ukura anhu ta wasu hanyoyin ko ta hanyar daban an mukharikin radiyallahu anhu kan an karbo daga al-mukharik an karbo daga mukharik radiyallahu anhu yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ar-rajulu yatini yace ya maikin Allah mutum ne ya zo min yurid fa yuridu mali yake nufin in bashi dukiyata ma'ana wani ɓata gari ne ya taho waje na ya nufo ni yake son ya kwace min ko wayata ko kuɗi na yake son ya kwace min qal manzo Allah ce zakkirhu billah ka hada shi da Allah kai mai wa'azi ka tunatar da shi Allah ka ce ka ji tsoron Allah ka tashi ka je ka nemi halaliyarka ga ka matashi ga ka malam mai abun nan kila ma kafi na hazaka da kwazo inda zaka dage kai masa nasiha kai mai wa'azi an gane ko ka ce ka ji tsoron Allah bawan Allah wannan kai ba ba halaliyar ka bace kuma ka kwata ya fi sau ba adadi ina abin yake nauyin mutane da alhakin jama'a yana wuyanka in ya riga ya jangale da yawa kuma kaga ba jin wa'azi zai ba ko sai ya ce fa in lam yatazakkar ya ma'aikin Allah idan ba zai ji wa'azi ba fa na yi mai wa'azin bai wa'azantu ba qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimina manzo Allah ya ce ka nemi taimakon waɗanda suke kewayen gurin cikin musulmi kaga ihu ke an gane ko kai ka nemi ɗaukin jama'a shine ce ka nemi taimakon waɗanda suke kusa da gurin suke kewaye da gurin cikin musulmi qala fa in lam yakun hawli ahadun min almuslimin wannan mutum yace ya ma'aikin Allah in babu wani da ke kusa da gurin ko kewaye da gurin cikin musulmi fa qala fasta'in alaihi sultan sai ce ka nemi taimakon hukuma a kansa qala fa inna as-sultanu anni yace ya makin Allah idan hukuma ta yi nesa da ni babu wani jami'i da ke kusa da ni fa wa ajjala alayya kuma yayo min shiga sauri ya gaggauto kaina qala qatil duna malika manzo Allah ce to kai fada kai yaki dan ka kare dukiyarka hatta takuna min shuhada'il akhirah har in Allah ya taimake ka ma za ka iya zamantowa daga shahidan ranar lahira autam na amalaka ko kuma ka hana karɓar dukiyarka ɗayan biyu ne ko dai ka samu shahada ko kuma ka hana shi kwace ma dukiyarka akhrajahu an-nasa'i wa ahmad Imam Nasa'i da Imam Ahmad sun fitar da wannan hadisi Imam Ahmad da mujalladi na biyar hadisi na 294 da 294 a da shafi na 294 hadisi na 294 da 295 wa ziyadatu lahu wannan ziyada din ta Imam Ahmad cewa sanaduhu sahihun ala sharri Muslim al-khamisata ashara wa sadisata ashara alama ta kyakkyawar cikawa ta sha biyar da ta sha shida almautu fi sabilin difa'i an din mutum ya mutu wajen kare addininsa wan nafsi ko mutum ya, mutu wajen kare ransa wa fihi hadithat a cikin wannan akwai hadisai guda biyu man kutila duna malihi fa huwa shahidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu wajen kare dukiyarsa ka a kwace mata dukiya yayi shahada an gane ko mutum ne zo zai kwace ma dukiya ko zai kwace ma waya ka hana shi kai kokari kuka yi buga da shi sai ya galaba akan kai kashe ka manzo Allah ya ce baka yi asara ba kai shahada kamar yadda mu karanta in kuma kai ka kashe shi ka kashe banza ka kashe dan wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man qutila duna ahlihi wanda za a ci zarafin iyalinsa kamar yadda bandit dinnan suke su shigo har gidajen mutane su ci zarafin iyalansu wanda ya aka kashe shi wajen kare mutuncin iyalinsa fa huwa shahidun manzo Allah ce yayi shahada wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun wanda duk aka kashe shi wajen kare addininsa yayi shahada wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun wanda za a zubda jininsa za a kashe shi ya yi kokarin kare kansa sai aka kashe shi wannan yayi shahada shi ma akhrajahu abu daud imam abu daud duk ina muka ajiye waɗannan hadisan mutane kawai zo su sa gari guda a gaba kawai su cisa mutane kawai a zuba ido ana ta su dukkan koyarwar addini in ka duba za ga babu sakarci babu lalaci babu kasala a ciki tsoro ana jin sa inda ya kamata kaga ko a jihadi cewa akai idan waɗanda kuke yaƙa ba su wuce ba su wuce biyun ku ba kar ku gudu addinin musulunci ba training ba abin nan duk kawai sai dai mutum ya ci indomi da kwai ya zaula ya yi katon ciki malam duk inda zai taka sai dai ya hau abu hawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa yi ko kafirai kafirai in aka je a kasu in dai ba su ninka mu sau biyu ba adadin da suka fi mu ba su wuce sau biyu ba ana ganin musulmi yanda yake da jara'a ya yadda da abin da yake kai ya san ko mutuwa ya ba hasara ya ba to ana sa ran musulmi zai iya tinkara kafirai guda biyu zai iya tinkara kafirai guda biyu ai duk yaƙe-yaƙen da sabai suka yi kaji ai sun samu shahada sun yi nasara a wasu wuraren kuma har wani ya gama zuwa jihadin ba a kashe shi ba daga ka ɗauka kamar wannan yana nuna ka kai kanka ga halaka za a iya kashe ka kana iya dukka shiga wuraren haɗarurruka da sauransu zai ga mutum bai mutu yanzu Khalid bin Walid a wajen yaƙi ya mutu amma ya ce duk inda ake tsammanin a nan mutuwa take ya shiga wurin duk inda an ana ganin nan in mutum ya shiga ba zai fita ba saboda mutuwa ce muraran a gurin ya ce ya shiga ya ce wai amma ga Khalid akan shimfiɗarsa zai mutu ya ce uwar rago ta yi asara to ya musulmai duk zamu zama ragwage gaba da wannan tarbiyyar ta addinin musulunci gaskiya da yawa an bata yanzu shi sa dole kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar an shiga cikin irin wannan to wahanu zai kama mutane menene wahan raunin ya ce hubbun duniya wa karahiyatul maut da zaran mutane san duniya ya sun ya riga ya yi musu katutu kuma ba sa son su mutu to shikenan asalin rauni ke wanda bai isa ba sai ya lakuce ma hanci wanda bai isa ba sai ya shigo har area kai zo ya ci zarafin ku da ku da matan ku da da mazajen ku da ƴaƴan ku da masu mutuncin cikin ku da mawadatan ku da talakawan ku da malaman cikin ku yazo ya ci karansa babbaka ya fita ya tafi ya sako akhrajahu abu daud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 275 Imam An-Nasa'i wa Tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 316 wa sahahu wa Ahmad Imam Ahmad hadisi na 1652 da 1653 an Sa'id bin Zaid wa sanaduhu sahihun wa man qutila duna mazlamatihi fa huwa shahidun wanda aka kashe ya hana azalince shi kaga an faɗi dukiya an faɗi iyali an faɗi addini an faɗi ranka to wanda duk kowane irin zalunci ya ce shi bai yadda a zalunce shi ba ya hana a zalunce shi garin hakan sai aka yi mai fin karfi aka kashe shi fa huwa shahidu qultu wa hadha bi idlaqi yashmalu yashmalu al anwa' al arba'a kaga wannan in ka kalli idlaqin wato wato lafazin ya kunshi dukkan nau'o'in can guda hudu al madhkura wa'inda aka ambata fil hadith al awwal wa ghayriha a hadisi na farko da waninsa an gane ko wanda ya kashe wannan man kutila duna mazlama ce kaga wanda aka zo za a kwaci dukiyarsa ai mazlama ce wanda za a ci zarafin iyalinsa duk zalunci ne wanda za a ci zarafin addinin sai hana shi ma yace bai yadda ba wanda za a ci za a kashe shi yace shi ba zai yadda ba zai ba kansa kariya gurgudo kamar yadda musulunci yace ba kansa kariya a kashe shi shi ma yayi shahada wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi a mujalladin sa na biyu sha hadisi na 173 da 174 min hadithi Suwaid bin Muqarrin Imam Ahmad hadithi na 2780 min hadithi bin Abbas na hadisin dan Abbas wa isnaduhu sahihun wato isnadin sahihi ne in salima min al-inqita in ya kubuta daga datsewar isnadi baina Sa'ad bin Ibrahim tsakanin Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf wa ibn Abbas da ibn Abbas ibn naqal al-ala'i domin al-imam al-ala'i ya cirato wannan fi jami'in tahsil a shafi na 180 an ibn al-madini daga yahya ali ibn al-madini annahu lam yasma ahadan min as-sahaba annahu cewa shi wannan sa'ad bin ibrahim bin bin abdurrahman bin auf bai ji wani hadisi ba daga ɗaya cikin sahabbai lakin na ahada ɗariƙai ne yuqawwil akhar sai dai ɗaya daga cikin hanyoyin za ta ƙara wa ɗaya hanyar ƙarfi wa fil awwal man lam yuwathiquhu ghayra ibn hibban akwai wancan isnadin na farko akwai wanda akwai malamai wato da yawa daga cikin malamai ba su wathaka shi ba ba su ce amintacce bane in ka cire ibn hibban asabi'ata ashara alama ta goma sha bakwai almautu murabitan fi sabilillah mutum ya mutu yana zaman dako wajen ɗaukaka addinin Allah shine murabit zaman dako wato zama akan boda inda kafurai kan kwararo cikin ƙasan musulmi su wa musulmi ta'addanci sai aka samu wasu dakaru wasu 'yan banga ko wasu ainihin wato civil defense ko wasu jami'an tsaro musulmi suka kare wannan don hana kwararowar 'yan ta'adda don hana kwararowar masu yi wa musulmi da musulunci barazana suka zama a nan suke ta yanda in an fi ƙarfinsu duk su ake fara kashewa sai mutum ya yi irin wannan zaman shi kira zaman ribaɗi to wanda aka kashe sha irin wannan zaman kan boda ko kan iyaka to shi ma ya fi sabilillahi amma fa wajen taimakon addinin Allah to shi ma yayi shahada wa nadhkuru fi hadithan yace zamu ambaci hadisai guda biyu a kansa na farko ribatu yawmin wa layla ribadin yini guda da dare daya a ce kawai ka je 24 hours ka zauna irin wannan zaman ka ce kai ma kana son ka samu wannan falalar khairun min siyami shahrin wa qiyami shi ya fi alheri sama da azumtar azumin wata guda da kuma raya dararen wannan wata gudan da ibada wa in mata in ku mutum ya mutu jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu aikinsa da ya aikata har aka kashe shi ladansa zai ci gaba da gudana a cikin asusunsa na lahira bankinsa na lahira za a ci gaba da aikin ba zai yanke ba ka san an ce in mutum ya mutu idan ma tabun adam ko idza matal insanu qada amaluhu illa min thalathin to banda wanda aka kashe a zaman ribadi shi aikin sa baya tsaya zai ci gaba da tafiya wa ujriya alaihi rizquhu kuma za a ci gaba da gudanar masa da arzikin sa za a ci gaba da bashi lada akan dukkan abin da yayi da dukiyarsa wa uminal fattan sannan za a amintar da shi daga fitinar kabari ko daga ainin alfattan matambaya kabari munkarun da nakir rawahu muslim imam muslim ya ruwaci wannan hadithi mujalladi na shida hadithi na mujalladi na shida hadithi na hamsin da ɗaya imam nasa'i mujalladi na biyu hadithi na sittin da biyu imam tirmidhi mujalladi na uku shafi na sha ko hadithi na sha takwas alhakim mujalladi na biyu shafi na tamanin imam ahmad mujalladi na biyar shafi na ko hadithi na ɗari hudu da arba'in da ɗari hudu da arba'in da ɗaya min hadithi salman al-farisi daga hadithin salman al-farisi ورواه الطبراني امام الطبراني يا روي توشي شيما حديثي نا 6179 وزاد يا قارا يچه وبو ايث يوم القيامه شهيدا za kuma a tashe shi ranar tashin alkiyama a matsayin wanda ya yi shahada lakin na fi sanadihi man lam ya'rifhumul haythami sai dai a cikin isnadin akwai wanda al-hafizul haythami bai san su ba fi mujma'ihi a cikin mujma'iz zawaid dinsa mujalladi na biyar shafi na 290 wa sakata anhu al-munziri amma wannan isnadin imam al-munziri da ya ruwaito shi sai ya shiru akan sa fi targhibihi a cikin at-targhib wa tarhib mujalladi na biyu shafi na 150 kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabidan wai duk mutumin da ya mutu an rufe akawun din aikinsa amma banda wanda ya mutu a zaman ribaɗi fi sabilillah fa innahu yunamma lahu amaluhu shi wannan ana ci gaba da haɓaka masa ladan aikin sa ila yawmil qiyama har zuwa ranar alkiyama wa ya'manu fitnatal qabr kuma zai aminta daga fitinar kabari akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa sahahu wal hakim wa ahmad min hadith fadalah bin ubayd wa qala al hakim sahihun ala shart al shaykhayn الثامنة عشرة علامة تقوم شاتقوس الموت على عمل صالح mutuwa mutum yana wani aikin aikin kirki duk wanda ya mutu ko yana sallah ko yana azumi ko yana karatun alkur'ani ko yana kan hanya wajen sadar da zumunci ma'ana dai mutum ya mutu yana aikin alkhairi to shi ma wannan ana yi masa kyakkyawan fata alama ce cikin alamomin kyakkyawar cikawa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah ibtiga a wajihillah yana neman wato yaddar Allah khutima lahu biha da khalal janna kuma ya zama la ilaha illallah shine aikinsa na ƙarshe da aka cika masa da shi to zai shiga aljanna wa man sama yauman wanda ya azumci rana ko yini guda ibtiga a wajihillah dan neman yaddar Allah khutima lahu kuma aka cika wato aka karɓi ransa da wannan aikin da khalal janna zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqati duk wanda ya bayar da sadaka ibtiga a wajhillah dan neman yaddar Allah madaukakin sarki kutima lahu biha kuma ya zama shine aikin sa na karshe daga shi kuma Allah ya karbi rayuwarsa aka cika ya cika daga wannan aikin da khalal jannata zai shiga aljanna akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi mujalladi na biyar shafi na 391 an huzaifa taqal daga huzaifa yake cewa asnattu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila sadri yace na jingino da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kirjina domin ana ganin yana daga cikin wanda suka kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam dab da annabi zai rasu faqala sai yace fadhakarahu sai ainihin fadhakarahu sai ya ambaci wannan hadisin wa isnaduhu sahihun isnadin sa sahihi ne wa qala al-munziri al-imam al-munziri yake cewa wala ba'sa bihi wa qala al-hafiz ibn hajar fil fath alhafiz ibn hajar a cikin fatahul bari ya ce a mujalladi na shida shafi na shafi na arba'in da uku fi zikiri asbabin shahada wajen ambatan dalilan shahada wa khisaliha da irin ɗabi'un shahada ko halayyar shahada wa qadijtama'a lana min ad-durqi aljayyidati aktharu min 20 khasla yace wa qadijtama'a lana haƙiƙa ya tattara mana minat ɗuruki hanyoyi daban-daban aljayyida masu kyau aktaru min ishirina khasla ya kawo alamomi da ɗabi'u na kyakkyawan cikawa sun fi guda ashirin tambihun ga wani ɗan jan hankali tsokaci bawwabal bukhari fi sahihihi imam bukhari ya yi babi a cikin sahihul bukhari a mujalladinsa na shida shafi na 89 babu ya ce babun la ya ƙulu mutum ba zai ce fulanun shahidun karkaji an ce wanda ya kaza ya yi mutuwar shahada kawai shi kenan ka ce wani shahidi ne ba a cewa haka misali duk waɗannan da aka faɗa aka ce wanda ya nitse a ruwa ya yi shahada wanda ainihin wato wuta ta cinye shi ya yi shahada wadda ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada wanda ya ka, wajen kare dukiyarsa aka kashe shi ya yi shahada wanda ainihin wato ya zo wajen kare iyalansa kar a ci musu zarafinsu aka kashe shi ya yi shahada to in mutum ya mutu ta irin wannan hanyoyin kuma ba za a dinga ai fulanun shahid ko wajen rubutawa ma an zo a ce shahidi wane ko a ce wane shahidi ne a'a an gane ko yawwa wannan tsakaninsa ne da Allah madaukakin sarki idan abin da ya aikata din ku na zahiri kuka ka sani da haka ba a yanke hukunci a ce wani yayi shahada yawwa sai dai a ce Allah madaukakin sarki ya sa yayi shahada ko Allah ta'ala ya karbi shahadarsa to kaga wannan addu'a ake masa ba wai yankewa aka aka ce wani shahidi ba an gane kamar yadda ba a ce fulanun marhum a ce Allah wato wanda aka yi masa rahama ba ka da yakinin an yi wa mutum rahama za ga wasu musamman ko a malamai ana rubuta marhum fulan marhum kaga marhum fa wanda aka wanda aka yi masa rahama ke ba za ka ce marhum ba saboda irin irin waɗannan ko kuma ka ji an ce Allah ya jaddada masa rahama ka san an mata farko ne haka ke roƙon jaddadawa kawai ka ce Allah ya masa rahama an gane kawai ka tashi kai addu'a ka ce Allah ya masa rahama kuma muna yawan faɗa wannan Allah ya jaddada musu rahama to ayin aka ce jaddada kaman akwai yaƙinin sun samu rahama farko to shine yanzu ake roƙon Allah ya sabunta rahama to kuma wannan kaga gaibu ne shi yasa duk ire-iren waɗannan lafuzan ana son mutum ya kiyaye bakinsa kawai ka ce Allah ya musu rahama ko sun daɗe da rasuwa ka ce Allah ya iyayenmu da kakanninmu rahama kan ka ce jaddada saboda an ka ce jaddada kamar kana da yaƙinin an samu rahamar shine kuma kake roƙon a jaddada an gane ko to shi yasa Imam al-Bukhari ya babun cewa ko da mutum ya samu irin wannan mutuwar ba a cewa wani shahidi ne fa hadha mimma yutasahalu bihi fihi kathiru minan nas yace wannan yana daga cikin abin da yawa daga cikin mutane suna sakaci wajen fadar sa fa yaquluna zaka ji suna cewa ash-shahidu fulan shahidi wani wa shahidu fulan shahidi wani wannan kuskure sai dai a ce muna fatan Allah ya karbi shahadarsa wannan kaga addu'a ce insha Allah sai mu tsaya daidai wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ji kan marigayenmu Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu da ainihin wato kakanninmu da malumanmu da kuma sauran musulmi baki daya sannan ina amfani da wannan dama a wajen miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma ɗalibai na wannan majalisi game da babban rashi da muka samu na ɗaya daga cikin dattawa iyaye ko kakanni na wannan tafiya tamu da muke ta yi na karantarwa a malam adamu wanda duk mun yi bayani game da rashin lafiyar kuma sai ta zama allah ya takaita masa ita cikin du gaba ɗaya allah ya yi ikonsa cikin sati guda daga dai kamuwa da larurar har zuwa jiya da aka sanar da rasuwarsa sati guda kenan tun da dama juma'a aka ce ya samu larura kuma juma'a din jiya da daddare allah maɗaukakin sarki ya karba amansa gaskiya suna daga cikin dattawan da muna jin daɗi ko muna samun ƙwarin gwiwa an muka ga fuskokinsu tun da galibi majalisai na karatuttuka matasa su suka aka fi gani to amma haga irin waɗannan dattawan waɗanda wato in ka ga baka gansu ba to al'amarin sai ga masu jini a jika ko ruwan sama ko dan wani dalili ya hana mutum zuwa amma su wato na mamakin yadda himma su malam kamar dama suna da wata masaniya ta cewa sun zo ƙarshe sai malam sai suka aje komai malam suka rungumi so suke su gana Allah madaukakin sarki su fahimci addini da haka za a gan su da littattafansu kuma wani lokaci ma za a ga suna ɗan haɗuwa a wani guri su dinga muzakara su dinga nazari kuma suna daga cikin kwalliyar wannan majalisi namu ba iya wannan majalisin ba kusan duk karatukan da ake yi da na tsawon mako kwana shida duk da shi da malam adamu da malam murgayi malam umar da malam abdulrahman gaskiya waɗannan za a ka gaba gansu ba to wani uzuri ne wanda yake mai ƙwarin gaske to allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa shi malam umar ɗin da kuma shi dattijo malam adamu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ainihin shahadar tasu Allah maɗaukakin sarki muna roƙo ya ba su aljanna maɗaukakiya Allah maɗaukakin sarki mu kuma ya kyautata ƙarshenmu ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da sauran dukkan musulmi da suka rasu mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi